كتاب الفتح الرازي وابو الليث سمرقندي الحكاية عن كاب to malam ya jawa haka an hakaito wannan bayani daga abul fatahir razi sunansa suleiman dan ayyuba ka san a sanadiyar dilmiya ya rasu hijira yana da shekara 447 Allah ya karɓi ransa wa abu laisu da abu laisu a samarkandi mutum birnin samarkandi hikayatan sun samu hikayen da kabu dan ahbaru shine kabu dan ahbaru yake ba da labari yake cewa وروى عبد الله بن الحارث warawa kuma an rawaito daga abdullahi dan haru shine zauji ukutu muhammad bin sirina mijin yar uwar muhammad dan sirina shi ma an rawaito a gunsa yana cewa قال اجتمع ابن عباس وكاب رضي الله عنهما Allah Abdullahi dan Harisa yake ba mu labari yace idi jama'a sun taru ibn Abbas Abdullahi dan Abbas da Kabu sun taru a guri daya za su yi manazara a dangaren abin da ya shafi ilimi na sanin yaya annabi ya ga Allah ko bai gani ba mhm.
فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين
sai Abdullahi da ba su yace amma mu banu hashim muna cewa haƙiƙa annabin Allah ya ga Allah rabbahu marataini sau biyu to anan ma akwai abin da ake kiransa da mubhamu ya ga nan sau biyu bai nuna mana kaga Abdullahi da ba ruwa ya tasa hudu ne na farko ya ce annabi ya ga Allah da idanunsa na biyu ya ce ya ga Allah da idanun zuciyarsa na uku ya ce ya ga Allah da idanunsa sau biyu idanun idanun zuciyarsa sau biyu na hudu da aka tambaye ma cewa yana am to amma yanzu ya ce mu banu hayin muna cewa annabi ya ga Allah muna faɗa mara ta yi sau biyu to da ya faɗi wannan magana sau biyun nan ba mu gane ba a'a yana nufin annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa ne sau biyu ko kuma a annabi ya ga Allah da idanun kansa ne so biyu kaga akwai abin da yake da fafe
فكبر كعب حتى جاوبته الجبال ka san maka baya rabuwa da yawan duwar wasi shi kabu da yace Allahu akbar sai da duwatsun gefen suka amsa ka san ka daga murya kai abu za ka je kaman gini zai amsa to su duwar wasin sai da suka amsa mhm.
وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى
sai kabul abar ya gaya Abdullahi dan Abbas ya ce hakika inna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kazamar uyatu Allah ya raba ganinsa wa kalamuhu da zancensa baina Muhammadin tsakanin wannan annabi namu wa Musa da ne Musa dan Imrana mhm.
فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه
yace fa kallamahu Musa ane Musa ya gana da Allah bayan shamaki wa ra'ahu Muhammadan kuma annabi ya ga Allah bi kalbi da idanun zuciyarsa yanzu ya sauka daga wancan da'awar na ya ga Allah da idanun kansa yanzu ya koma kan ya ga Allah da idanun zuciyarsa Mhm.
وروى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية to warwa shariku dan abi zarrin radiyallahu anhu ya mana bayani a fassarar wannan aya na ma ka zama da hu'ada mara'a to yayi bayani akai Mhm.
قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه
قال سيجرى النبي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ra'a rabbahu annabi ya ga ubangijinsa amma nan ma abu ne da fafe a zuciyar idaniyan ya gani ko kuma a idanun kansa ya gani to abin dai an tsaya haka dai mhm.
وكا سمر كنجي أم محمد بن كعب القرزي وربيع بن أنس kuma an samu hikaya daga sar- samar kandi shine kamar wayan da ya zo daga ibn abi hatim an muhammad bin qabal qurzi din daga ji muhammad dan qabal qurzi ne tabi'i ne babba da rabi dan anas shi ma tabi'i ne shahararre ana nabi ya aka yi أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك
ana nabiya kaga annabi sallallahu alaihi wasallam rigiman ta kai matsayin an je gaban annabi yanzu ne hausa suka ce kurungus annabi ya ga Allah ne bai ga Allah ba ya ga Allah da idanun kansa ya ga Allah da idanun zuciyarsa kai annabi ya ga Allah kai bai ga Allah ba kai ya gani to an je gurinsa yanzu sai mu ji me zai ce ko tun da aka je gurinsa aka tambaya ai magana ya kare to yi ne aka je gurin annaba aka zo aka zauna a gabansa aka ce halar aita rabbaka ka ga ubangijinka ko ba gan shi ba ka ga ubangijinka to ya ka yi قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني
ala a nan gajar aidu na gan biyu wadi da zuciyar idaniyata walam arawu bi aini amma ban gan shi da idanun kaina ba yanzu magana ya kare jama'a tambaya muke ai ya kamata a ce yayi ne ya kare ko to a nan ma maganar ta fi tafiya yanzu kaga da dai daga nan annabi kaga Allah ko baka gani ba yace na ga Allah da idanun zuciyata amma ban ga Allah da idanun kai ba kaga masu rigima nan duk su daina nan ga wanda ake bincike ya gani da ya gani to yi aka tambaya to yanzu maganar da muke gaya ma waye tambaya annabin to ina tambayan ku kuma na amsa da Allah ga karatu a gaban ku Eh? waye tambaya annabi su yi laifin mubini ne lil majhuli wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuba taqdirahu ka kaddara da anta ko waye mare waye tambaya annabin shi wannan wanda yake magana shi bai zamani da annabi ba ma shi bai zamani da annabi ba. Muhammad dan Qabal Qurzi ba sahabi bane tabi'i ne to dole tunda tabi'i ne abun waye ji ko waye gaya masa kaga tabi'i ne bai ga annabi ba tunda bai ga annabi ba dole zai gaya mana ai wani ne tambaya ya gane to gun waye ce kuma su ila an tambaya annabi waye tambayar hadisin ka gani ai asalin hadisin zaka duba gani Muhammad ibn Qabul Qurbi a shirin na kuma ya kawo Qurbi kama fi nuskatu sahiha wa huwa tabi'ul dalili ba sahabi bane eh sannan kuma na biyu Rabi dan Anas da kana yi Rabi dan Anas shi ma ba sahabi bane ayan tabi'in mashahuri shi ma tabi'i ne to muna neman sahaban da aka ji a gunsa an kwan ciki ko kuma an kwan a waje ba ya ga zaure ba in ba ya ga zaure ba in kuma ya ga zaure to ba ya ga cikin gida ba a ji da a ko ana waje ba ya ga zaure ba ko kuma ana zaure to ba ya ga cikin gida ba saboda haka yanzu ana nan abu gidan jiya ana nabi sallallahu alaihi wasallam su ila har ra'aytu rabbuka qala ra'aytu bi huwadi wa lam arahu bi ayni wa hadha al-hadithu sarihun shi wannan hadisi ma da gani a bayyane ke bi da rafayyal isbat bangaren tabbatarwa wannan bai da kola wala ya rudu kai ba zai cutar ma kawai na hadisin marsulin yi wani hadisin ma ba hadisi ne ga marsuli ne liyan na hujja da indar jamhuri amma malamai da yawa suna kawo hujja da wani lafiya ma balantana ma wa kad'i tare da dan an karbe bimar wa ibn jarir an muhammad ibn kabu an ba da ashabin nabi sallallahu alaihi marwan wasu malaman sun ce marhuyi ne wa ma qawlu dulayhi la'allahu bil maratil ula إذا كان روي عن ابن عباس رآه مرتين فلا يقوم الحديث با كره وانا حديث من وجوه علم وآله نشأ معلم حديث سنسي وانا حديث دي باهنا دي ثم يا مرسولي ne to hadisi ne a bakin sahabi zai bai gai ga sahabin annabi ba kuma yanzu za a ci gaba da tattaunawa nan din da aka je an faɗa ba mu san wanda ya faɗa din ba ba mu sani ba an tambaya annabi mun ji amma ba mu san wanda ya tambayan ba ai wanda ya je an tambaya din shi ko bai zamani da annabi ba saboda haka yanzu za mu koma mu ci gaba da bugawa a ci gaba da kwabawa har yanzu ba ta yi lauhi ba
وروى مالك بن يخامر عن معاذ رضي الله عنه an samu ruwaya daga maliku dan yukamira shi kuma maliku dan yukamira shi ma ba sahaban bane tabi'i ne shi ma tabi'i ne maliku dan yukamira amma ga sahabin na annabi yawa ya ji daga an ma'azu radiyallahu anhu ya ji daga ma'azu dan jabal yana daga ɗayan mahaddatan qur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji daga ma'aza dan jabal ya kai عن النبي صلى الله عليه وسلم
to wannan hanyar da aka bi wai ana ga ko za ta huwancan sauran kewayewa an ji daga maliku dan yukamiru wanda aka ji a gunsa shi kuma tabi'i ne to yi kuma yake cewa maliku dan yukamirin nan ala sahu annahu tabi'i ruya an jama'atin min sahaba min an rawaito daga jama'an sahabai da yawa kaman abdurrahman dan auhi kuma an rawaito daga ma'awiya dan abi sufyana jama'atin min tabi'ina da yawa wa bi nuska amma wani ruwayin an samu ruwaya daga maliku bunu yukamiru shigon maliku dan yukamiru an ma'azin ya ji daga ma'azin an nabi sallallahu alaihi wasallam an ji daga shigon ma'azin ya ji daga annabi kala yana cewa na'am نعم قال رأيت yace ربي na ga ubangiji na to amma abin da muke tambaya nan a idanu ko a zuciya tunda ya ga wani annabi ya ce na ga ubangiji na to mun ji a nan din ma a rufe aka ba mu aiki a idanun zuciyarsa ya gani ko a idanun kansa shi ma malamin ya ce wannan hadisin yana neman ike ma latin akwai fasaru da yawa cikinsa in ka na fil isra'i in a isra'i ne lagin ƙarin muzuni babban malami mai suna muzuni ya ce hadisi malik ibn yukamir an ma'azu mubayyinan an bayyana bi ba'ar ruwaya da annahu bi nawmi da yace a ga ubangijinsa wannan hadisin yana tafiya ne akan barci akan barci yake tafiya to saboda haka wannan hadisin na maliku dan yukamiru to yi ma yana da matsaloli kuma yana daukan fassarori da yawa ba za a je a yi kada'i da shi ba wa zakara وذكر كلمة فقال يا محمد فيما يقتسم الملأ الأعلى
daga ji ya zan zantuna da yawa daga ne ji ya muhammadu shi ma ya gada zina da wannan abu ne suke rigima alamalawul a ala jama'a madawaiya ne zuwa ƙaryan hadisin Mhm.
وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يعلف بالله لقد رأى محمد ربه
an samu kaya daga abdurrazzaki imamu ne sunansa ibn hammani ibn rafi'a alhafizu mahaddatin hadisi alkabiri sunansa as-saggani ahadul a'lamu sahibu tasani malami ne mai yawan wallafa littattafai da yawa to a wani ruwayan kuma an ji daga ubaidullahi dan amru shi kuma ta bangaren auza'i ne da safiya da sauri akwai ma'amaru shi ma an rawaito dagunsa da ma jama'a da yawa wanda suka rawaito kamar Ahmad da dai Ishaq da Ibn Ma'in wayannan duk malaman sun tabbatar cewa ingantattu ne ba malami guda ɗaya bane ya faɗa cikin su bal kana yibbu kuma ba ya kasance yibbu aliyan shi mutum ne wanda malamai sun yi kwakwa kansa bal gaira sabitin fi wasu malaman sun ce hadisin sa baya tabbata akwai matsaloli a tare da shi kaman ka ce me matsalolin ne aka ce wa kare da lahul ayyin matu sitta haƙiƙa manyan malamai da sun fita hadisin sa wa naqamu alaihi amma ba ana dan masa tuhuma da tashi'u yana da dan ra'ayin shi'a wa gairu sabiti bal kana yibba aliyan radiyallahu anhu wa yabguru man qatalahu duk wanda yayi yaki da ali yana fushi da shi wa kada kana dan ya faɗa salama da bin shadidi sami da abdurrazzaq ya kula yace wallahi ma in shara sadari kal ya je ni kirgina bai taba yayewa ba an abalala aliyan ala abi bakar umar in dai an bibita ali an abalala ali in dai an bibita sai na abubakar da umaru ya ce hima kirjinsa baya yin daɗi to kaga magana ya ce an wallahi ma an sharaha sadari ka wallahi ni kirjina baya yalwatuwa an abalala aliyan a bibita ali ala abi bakar umar radiyallahu anhu to kaga maganganunsa ana ga dai akwai alama na shiyanci a tare da shi amma ma in jira da dai kirjinsa baya kunci baya bayyalwa ba in an bibita aliyu baya samun kunci a kirjinsa in an bibita aliyu akan sai na umar da abubakar to amma an bar shi wannan mi gaba annan hasan shi hasan basari kana ya aliyu har rantsuwa yake yi billahi da allah kuma fa babban wali ne wali ne babba malam hasan basari wali ne to amma sai da yake rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa huwa yana rantsuwa yi malam hasan basari akan cewa ba wanda ya yake cewa rantsuwar tasa mu je mu gani لقد رأى محمد ربه
to ka gani rantsuwan da yake nan yanzu da billahi la ilaha illa huwa yace la qarra muhammad rabu wallahi tallahi yace annabi fa ya ga Allah shi ma la hasan basari malamai sun tabbatar duk lokacin da za a yi bayanin waliyai da hasan basaran ake sawa malami ne mai tsoron Allah yi malam hasan basari kuma murabbi ne na fatawa makwakwagar ilimi ne da aiki duk wannan bangaren guda biyu ya hada malami ne wanda ya tara tsakanin gudun duniya da sanyin hali kuma baramu ne na ilimi da tsururi kuma hakika dattijo ne wanda ake gabatar da yi a birnin basara allah ya warkar da yi ga ransa darajojin malam hassan basar yana da yawa ba a iya cewa kaza kaza kaza allah ba ya daraja sai dai dama mahaifiyarsa tana yi wa matar annabi hidima umma salama to yana yaro ake kawo gidan matan annabi mahaifiyar tana wa matan annabi hidima to wata ran yana jin yunwa in yana jin yunwa umma salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta dau nono ta bahi ya sha shi ya san basar yana ya sha nonon matan manzon Allah eh umma salama ita take bayi nono yana sha to kaji dalilin walantakansa eh kuma bayan wannan haila yau ya samu daraja a banya manyan waliyan Allah ana lissafa dole sai an hada da malam Hassan Basari kuma ga dan kasuwa ne ko bayan wannan yana da yawan nafulfuli yana da yawan ibada malamai sun san irin daraja da Allah ya masa na ibada sai dai a faɗa abin da aka faɗa kuran sauran abarwa Allah wali ne tan tagariya sun yi zamani da manya manyan waliyai kuma bayan wannan haila yau an same da gudun duniya an tsani wanda da ake magana yana daga ciki don wata rana tambaye aka ce Hassan Basri ne musulunci sai Hassan Basri ya ce al-islamu allazi zakarahu bil kutub faqiya in dai musulunci ne wanda aka ambato daga littattafan fiqh huwa ne ne musulunci musulmi kuma ta da turabi suna karkashin kasa abin da ya faɗa kenan to kaga wannan magana ne irin na su baye wanda sai ya su ya su aka je me asalin addini aka tambaye ya ce tsantsani me yake ba da addini ya ce kwaɗayi abin da ya faɗa kenan kwaɗa ya ce yake ba ta addini maimakon mu a ce najasa yana ba ta addini to kaga irin wannan fatawan malam hassan basar yake bayarwa shine wanda na gaya muku wata ya bi wata mata yana binta har sai ta ɗauko ta kwakulo idanta to zo daga nan ya je kabarin da ya ta ibada to dinnan bayanansa ne yana da yawa ba za mu iya bi ba kullum duk wanda suka san sun san shi wanda ba san shi ba a dunkule mun gaya muku malami ne mai yawan ibada to malam hasan basari kowa ya sani kuma ya san walin Allah ne to mu je me yake cewa sai mu domo mu ji bayanin nasa كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه
malam hasan basari yana rantsuwa da billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ya ga Allah amma matsalar shi ba bai ga annabin ba shi ba sahabi bane ai ko bai gaya mana agunwa mun ji mala hazan annabi ya ga Allah ka rabe ta agunwa ka ji sai an tambaye wannan ai to kai da ba ga annabi ba kuma ya za a yadda da abin da ka faɗa ai sai ka ga annabin sai ka dangana muka ce na ji a gurin wani sahabin annabi na gani na ji a gunsa ya gaya min annabi ya ga Allah to sai mu waiwayi magana amma kai ba kai zamani da annabi ba amma ya ga wanda ya ga annabi to ko bai ce mana ya ji a gurin wani ba sai ya sa dole magana ita ma wannan tana neman tawili tana neman fasaruri yawa eh ya rantse mun yadda da shi waliyin Allah ne mun yadda da rantsuwar tasa amma a shari'a ake bi ba badi ne muke bi ba agun waye ji malam Hassan Basari tunda bai ce ya ji agun wani ba bai kawo ba to an yadda da shi an yadda da maganarsa amma anan mun tsaya abin da muke nema ba wai yarda ne ba mu yi ba ya gaya mana gun wanda an iya ji muna jiransa a haka yawwa in yace na ji a gurin wane shi ma ba ɗauka za mu yi ba yi wanan yardadde ne in ya ji kuma wanan an yarda da yi to yi ganin sai mu koma mu yarda da magana idan bai ce ya ji a gun wane ba ko kuma ya gaya mana wanan ba yarda ba to yi mun yarda da yi sai mu tsaye da magana ita maganar ana nema mata shaida da za a yadda da ita to yana ihtimalatin maganar nasa yi ma dan yayi rantsuwar ka zai iya nan ka daina ganin cewa ya rantse in ya rantse ya annabi ya ga Allah to kuma ya magana tana kunshe da abu da yawa tambayar sa muke da idanun zuciyarsa ya gani tambaya da muke ƙara yi annabi da idanun kansa ya gani tambaya na uku kuma abun waye ji da waye dogara sai ya gaya mana wanda ya ji da wanda ya dogara da shi sannan sai mai aiki da magana to wayannan tambayoyin suna jiran malam Hassan Basari amma yanzu maganar da nake yana lahira eh ya tafi ya bar duniya da wani shekara dubu yanzu ya tafi amma dai ga tambaya tana jiran to mu je mm, وهكاه أبو عمر دلمنكي أن إكرمة wa kahu wanda ya gaido wannan labarin abu umar dalamanki shi abu umar dalamanki ne ya haka ito hadisin da aka maza masa aka ce to ayi kwakwa a gano ya ce yi abu umar dalamanki ya ce ya ji hadisin ne to kuma an ikramata daga ikramata yi abu umar dalamanki ya yi wafati ne a watan dalhaji hijira na annabi yana ɗari biyu hudu da ashirin da tara Allah ya karɓi ran abu umar dalamanki amma ya ce ya ji daga ikramata ya ji mm.
وهكا بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود رضي الله عنه wa gabarar mutakallimi na man shayin malaman wato tauhidi da tafsiri sun tafi su ma malaman ba san su ba ba san ko su waye bane dan ba kawo sunan su ba sun tafi a hadal mazhaba sun tafi akan wannan matafiyar aka matsa musu aka ce to annabi ya ga Allah da kuka tafi akai abun wa kuka ji suka ce abun Abdullahi dan Mas'ud suka ji amma su din ba san ko su waye bane shi an faɗi wanda aka ji a gunsa amma su azabar mutakallimi nan ba mu san ko su waye bane malaman tafsiri aka ce da fi an ce su wani to su ma ba kawo sunansa ba an faɗi gun wanda aka ji amma wanda aka ji a gunsa din wanda suka zo suka jin ba san ko su waye bane shi ma dai ana nan a gidan shekaran jiya
وأتى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه
wa ga an samu hikaya daga ibn isyaqa shi ba malam isyaqa malamai suna kiransa da imam al-magazi imam al-magazi haka ake kiransa ibn isyaqa duk wani bayanai na ilimi duk wani bayanai da ya tafi na hadisi to malaman hadisi da kansa suke kafa hujja duk lokacin da kace da mutane imam al-magazi to sun san malam dan isyaqa ne babban malami ne shi ba neman zako ina sai a maganar yaƙi in dai magana ne na yaƙe yaƙe to za ka ji an ce a ibn isyaqa mala dan isyaqa to anan shi ya fi shahara to shi yake ce mana ya yake ba mu labari ne shi malam dan isyaqa ne yake cewa tukuna أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه to anna ba anna marwana bin hakam shi marwana dan hakamu ya tambayi abu huraira ya ce zo a lokacin da yana halifanci shi marwana yana halifanci ya zo ya tambayi abu huraira ya ce masa yaya annabi ya ga Allah to amma abin da muke tambaya idan an kaba mana hujja da cewa lalle ba marwana ya tambayi abu huraira akan lalle annabi ya ga Allah to wata ma bai kama mu ba dole ne mu yi bincike akan hi marwanan aiko yawwa shi mai tambayar wanda za a gano me matsayinsa a yi masoyin annabi ne ko kuma yaya ba masoyin annabi ba ne kuma me matsayinsa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to al'amarin fa in an faɗi maganar marwana abin girma yake yi. girma yake fiye da yadda ba a tunani wani littafi da nake nema guda ɗaya na kayan aiki ne ban gani ban makamai masu linzami
ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه
sau marwana da ake magana a kansa wato al'amarin fa azimin ne fa saboda wasu abin ka gani abin tsaurin ya kai tsauri duk bala'in da duk halin da sai da na usman ya higa a duniya to marwana shi ne sanadiyar jefa shi allah ya rubuta abin amma fa marwana shi ne sanadi shi ne sanadi shi ne marwana sunan babansa abi asi umayya dan abdushamsi bin abdul manabi shine wanda in annabi ya zauna baban nasa yana zama a bayan annabi yana wa annabi zabde annabi yana waiwayawa ya kalli babansa haka ya ce kun kazalika ka zama haka yana gar gar gar gar gar gar gar gar gar da haka ya mutu ya tsaya bayan annabi yana wa annabi zumde babansa fa kenan ina fata kun fahimta to bayan wannan haila yau shi marwana dan abi umayya dan abdul shamsi an masa mubayi'a ne fa halifancinsa a jabiya aka masa daga baya ya shiga sham a nan ya zauna sham daga baya ya shiga misira cikin yaƙe-yaƙe da yawa ya kasance lahu kuma shi baban nasa yi marwana yi baban marwanan ake magana shi ba ma marwanan ba shi ne marwana buna hakan buna abi azi buna umayya buna abdul shamsi to yana na ci wannan hali aka nisanta shi baban nasa ya bar ma maka a kore baban marwana ya je misira daga bayan nan can a misira yana naka zake kore shi lianna nabi sallallahu alaihi wasallam kana tsare da abahu annabi ya kore baban marwana zuwa ɗa'ifa to Allah kuma cikin ikonsa ba daɗi a ban sai da na usman da shine sanadiyan dawowa da baban marwana yayin da ya zama shine halifa kuma yau fadi a lokacin da baban ya mutu yi marwana yana ɗan shekara wata uba marwana shi marwana ya wai wa fadi yana ɗan shekara hamsin shekara sittin da biyar yau fadi sabbata alai zaujatu li kauni shammata huwar ala waje yi ita ce wanda matarsa ta taru ka san ba shi dan abiya su yi marwana ne ma kore gurare da yawa ayi an kore shi a zamanin mulkin sayyidina Usman ya dawo kuma yi ne wanda nake ba ku labari mata suka dora masa fulo a fuska yana barci ya mutu kowa ya ji wannan ko kuma lokacin da aka haifi Marwana din al'ada ne idan an haifi mutum to za a kawo annabi ya dinga dan tauna dibino sai annabi ya jefa bakin yaro ina fata kun fahimta to ana haihuwar Marwana aka kawo annabi kuma kafin wannan akwai abubuwan da famarwa ne yana da yawa na ɗaya wato ya zama na'ibi a madina ba sau ɗaya ba sau biyu ba shi marwa na bai ya kai ɗan haka bin ubaidullahi eh kuma suna cikin sojoji ɗaya eh ɗalatu bin ubaidullahi yana bayan sai da na ummina aisha amma ɗalata je marwana da ya ja kibiya wannan da min almumini ne wanda yawa annabi hidima ya kare annabi ta koyana dalhatu kunan da ya duba kibiya ya ja kamar zai harbi kafirai marwana da ya ja kurin ya dana masa kibiya dalhatu marwana ne ya kashe shi wanda annabi ya masa albir yana da daga ɗayan mutane guda goma wanda annabi ya masa albir da aljanna kuma marwana yake wa sayyidina usman rubutu da abin da ya faru da sayyidina usmanu na zamanin halifancinsa to in ma menene dai sanadiyar marwana ne a lokacin kuma yana ɗan shekara talatin da uku an samu ruwaya daga hakim a littafin da aka kiransa da kitabar fitan wal malahin na musarar an abdurrahman bin awf radiyallahu anhu qala kana la yuladu li ahadin mauludin ba wanda za a bar masa da ɗa illa adabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowane sahabi an haifar masa da ɗan ya ɗauka ya zo gurin annabi fa ya da'u lahu sai ka ba wa annabi yaron da aka haifa ya addu'a fada kana alai marwana bin hakam aka haifa marwana aka ɗauka aka wa annabi aka ce rasulullah kai addu'a fa qala ya jawo wa zaku bin wa zaki tsaka dan tsakan zan yi addu'a tsaka dan tsaka mal'unu bin mal'uni tsinanne dan tsinanne zan yi addu'a kuma hadisin isnadin sa ingantacce ne tsaka dan tsaka tsinan ne dan tsinan ne haka annabi ya faɗa kan marwana sun marwaya auna an amru bin marra al-zuhaili wa kana lahu sahabat shi amru dan zuhaili yace yana da yana da daga cikin sahabbai hi marwana anna haka bin abi azi shi haka dan abi azi isa zana ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi baban marwana din ya nemi izini zai zo gurin annabi fa araba hu saudu annabi ya gane muryan wannan muryan na baban marwana ne fa kala yace idin lahu alai kuma ga izini wa ala man yakri min salbihi la'anatullah amma dai wanda zai fito a cikin sa a tsaron sa dan zai fito zai aibi tsinannen da eh ƴaƴan da za su fita a cikin sa tsinannu ne illa lamumini minhum in dai ba mu'minan cikin ba duk dan da zai fa tsinanne ne wa qalilun ma hum amma in kadan ne yadda rabahuna fi duniya za a saka musu duniya wa ra'una fil akhirati lahira za a kaskantar da darajarsu zo makaran zu makaran ƴaƴan sa mabuta makirci ne wa kadi'atin da yaudara yuduna duniya za a ba su duniya wa malahum bil akhirati min kalaq a lahira ba su da rabo to duk da haka malam wani bangaren ya kama ne yace nan gaba za mu kawo muku wani bayani yanzu nan gaba labarin marwanan za a shiga da haka aka fara bada ma- labarin sai da aka faɗi wannan sannan aka ce kilabatu abdulmalik bin warwana bayan halifancinsa sai na ɗansa abin da aka faɗa to abin da ya samu kawo muku mahallin shahin anan saboda ko ba komai dai an tambaye ka zahiri aka ce to malam za mu yi tambaya shi marwanan nan ne laifinsa ne a ilimance sai a ce to da Allah ya karbi ransa da na Hassan za a binne ya kusa da annabi shi ya hana kurin shi ya hana ya ce kar a binne sai da na Hassan kusa da annabi ya ce idan za a binne sai da na Hassan kusa da annabi duk irin jinin da za a zubar sai da a zubar baya zuwa ka ce me dalili shi sai da na Hassan annabi ba kakansa bane aka ce kakansa ne aka ce wai kai annabin kakanka ne ya ce a to dan me za za ka hana jika abin da ya kusa da kaka yace zalunci yi ba zai yadda ba a dai kai zai na hasan kusa da annabi bai yadda ba aka da aka ce to wai kai annabin nan babanka ne ce a shi zai da hasan annabi ba babansa bane aka ce babansa me za za ka hana da abin da kusa da babansa yace baya so to mun ji ba ka so me kake so a yi me kake so a yi a zaluncin naka yace shi sai da hasan ba shi da mahaifiya ya ce yana da mahaifiya ya ce to kai gun mahaifiyarsa gobe ne dole ne sun kuka yi gurin kakansa sai kai gun ummi na faɗi ma a bakiya abin ne ta kusa da iyarsa amma kar a kai gurin annabi shi kuma sai da na hasan ya ce in dai za a zuba da jini a kaina yadda halibancin nan ban yadda zuba da jini ba kar ga wurin binne ni ku zuba da jini ku kyale a ko ina inda ya kamata abin ne ne abin ne wannan hiya hana abin ne sai da na hasan kusa da annabi a kai kusa da sai da na mahaifiyarsa aka binne aka ce shi kenan kyale magana to abin da yake nuna mana a nan da baya son ƴaƴan annabi baya son hassan baya son husain baya son kuma fadima cin wayan nan kuma yana haifarwa mutum ya ji annabi to amma mu a yanzu ne mafita tun da himar wannan yana lahira su ma suna can shi kenan ba wani magana idan an tambaye ka an ce sai na hasan bayan ya mutu sai na husaini yayi magana ka ce yayi dan sojojin yazid da suka kai yi bayan ya mutu sai da yace bayan yana lahira fa ya mutu kan a yanke ce wa ka ya lamal lazina zalamu ayyamun qalibin yanqalibuwan eh bayan ya mutu yace hikana wayannan azalaman da sanin za a sani a wanne majuya za su jiya su je lahira yake za mu game da su mu mun je za su wannan yana lahira yayi magana ba malamin da ya isa ya musu babu shi in ya kama wanda suke lahira suka yi magana bayan sun mutu suka yi magana ran da kuke so a gaya muku ko su nawa ne a duniya za mu gaya muku su amma wannan din mun gaya muku ya littafin wani babban malami wanda ana kiransa da malami ne na zamaninsa sa Allah ya bayi ilimi Allah ya bayi hukunci da sanin ya kamata malamai sun ce malami ne kamaluddin shine mana wannan bayanin Muhammadu sunansa dan Musa dan Isa dan Ali ana kiransa da kamaluddin abul abul baqi dumairi shine amma nan ba da haka sunan ya zo kamaluddin dumairi fi asarihi a zamaninsa a zamaninsa mutajawirina kuma asar daulati yayi daula da mamalukul bahariya da mamalukul barjamiya wa qad aza min sala'in kuma da sarakuna sun yi an samu fatara izin ahirar sultana sarakuna wajen goma sha biyu duk dai an yi bayani da yawa kansa to amma sunansa malamai sun fi kiransa da kamaluddin haka malamai suke kiransa mu muna kiransa da kamaluddin shine sunan nasa eh muhammadu ana kiransa muhammadu dan musa dan isa dan ali kamalu dini abul baka'i dumairi haka sunansa yake don ka haddace muhammadu dan musa dan isa dan ali kama da dini abul baka'i dumairi to wannan shi ne ya faɗa a littafinsa don duk duniya dole su sallama masa amma ba wai mun faɗa ne don kowa dinga zagin marwanan ko wani abu ba tun da sahabin annabi ne amma dai an je can amma ko ma menene dai baya kaunar ƴaƴan manzon Allah baya kauna duk wanda yake kaunar ƴaƴan annabi to mun san matsayinsa to shi yasa marwana ya tambaya abu huraira maganan inda gihiri zaka je in maganan babu gihiri sai kai wa maganan qiyamul layli ko eh dai shi abu huraira ma da marwanan ya tambaye ba san sa yake bai shi ma ku je ku duba albidaya wanne haya mana za a gane ai marwanan baya san abu huraira ya zo ce kai ne a sahabban annaba aka ce kafa kowa sanin hadisi ya ce Allah ne dai ban dama ana rike da yawa ya ce a kawo hadisi sai da kafin ya zo aka nema hadisi daban-daban daban-daban wajen dubu biyu aka ce wannan hadisin dubu biyu ku jirkita isnadinsa hadisan dubu biyu tun da yana kawowa da ka ku gaya masa hadisi kaza da kaza da kaza ya kawo su muna buƙatar kawo hadisi dubu biyu da kaji a gurin annabi zauna kai mana na ji hadisi kaza gurin annabi ana karatun an kusan sati dubu biyu hadisi aka zare takobi aka ce to wannan hadisin dubu biyun da ya karin jiya zuwa sati ka mana maimaita su akwai masu sauraro har tsakiyar kunne suna jin kan kabata sun sani aka tara malamai suka zauna tun na jiyan ana yi jiya kaza na faɗa ya maimaita yana maimaita sai da ya maimaita hadisin satin daidai bai bai harafi ba ko bai saba ba kaje to kaje kana da rabu hadisi ta yi ka tafi tashi a kyale da ya samu kuskure kai hadisi dubu biyu ba bayan qur'ani ba ka maimaita su waye gari kuma ka ce yadda kai jiya ka maimaita haka aka yi masa Allah ya sami ke to kaga hidin ma ai ba san sa ake ba ko abinda da ya samu gure daure wuyan sa ake to mun san wannan eh to sai mu dawo kan wannan magana to faɗa mu ji muna jin kamalan
فقال نعم to sai ka ɗan yi baya kaɗan aiko na'am وقع ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه
waka an yi kaya ba ga kowa ba ga wannan malami shine daga wannan malami imam al-magazi imam ibn malam hasan ne ko shine aka samu hikaya a gunsa shine malam yake gaya mana aba isyaqa anna marwana sa'ala aba hurairah marwana ya tambaya abu hurairah hal ra'a muhammad rabbahu to ya kai فقال wannan نعم yadda dan tsoro ya ce haka yawwa ku gane abin da ya sa na gaya muku haka in karatun hadisi ba ka ban tarihi ba za ka sani ba abin da yake faruwa a nan shi marwanan kansa shi ya ba wurai da tsoron marwana yake yi ka san da wannan yato tsoron marwana yake yi kuma gayi kana kallo yanzu ban gaya muku ba kwa sani akan hadisi sai ya maimaita in bai maimaita ba za a tsinke wuyansa to yi yanzu marwana yana kan mulki ya kira shi yana kan mulki ya kira shi ya ce kai zo kai ne malamin hadisi annabi ya ga Allah kar ya ce eh wannan ba zai iya dauke wuyansa in ya ce bai sani ba sai a ce dama gari yake ma baka da ilimi nan ma fa sare wuyansa za a yi abu hurera da ya ga bala'in ya kai bala'in ya ce na'am kaga na'am ba amsa ya bara ba amma ku duba shari'i irin namu in kun duba zai muku bayani hima na gani marwana haza ibn abdul hakam ibn abi asi ibn umayya ibn abdul shamsi ibn abdul manafi al-qurayhi al-amawi walada an haife shi sanata isnataini hijira na da ya kara bi walam yafiq lahu sima bai inganta cewa ya ji agun annabi ba wala ruwayatan ko ya rawaito agun annabi babu ruwi an usman shi dai marwana ya rawaice a gun usmana da sayyidina ali da zaid dan sabit wanda suka rawaita a gunsa akwai urwatu da mujahidun da ali da husaini daulatuhu ai ali ibn husaini daulatuhu tis'atu ayhurin daulan sa wata tara ne wa ayyamu wata mallaka ibnuhu abdul malik بعد إخراج لمروان ستة وغيرهم أي وغير مسلم إلا أن البخاري روي الحديث الهديبية عنه يا روي حديث الهديبية مقرونا يا دبن يا دم سور بنو بنو مكان متى وانا كأين عند البخاري روي تو مروانا فأما مروانا نم ويبقى أبو هريرة بعدين annabi ya ga Allah zai magana ba magana ne bala'in ya kai bala'i wannan mutumin ka bayi amsa sai lahuna shi yasa Abu Hurairah yace na'am shi kuma na'am din tambaya za a yi na'am din bai gani bane ko na'am din ya gani ne kamar wannan yadda kai haka yake amma kai na'am ɗinka na ka saurare ne ne ko amma wannan na'am din da aka faɗa na kare kai ne Allah in mutum ya zama azzalimi kai yadda za ku rabu da shi lafiya wannan yini na amdin daga nan malaman hadisi shi ma mai bada shirin bai ce komai ba fa qala na'am yace shikenan za mu je mu nemo amsa inda ya kamata mu nemo mun yi gaba
wa kan naqashu an Ahmad bin Hanbal annahu qal wa kan naqashu malan naqashu babban malami ne shi kuma ya ji daga malam Ahmad dan Hanbali shi ma kuma Ahmad dan Hanbali wato babban malami ne mai mazahaba ai kowa ya san shi ko wanda ya san shi ya san Ahmad dan Hanbali wanda bai san shi ba ya ji Ahmad dan Hanbali zakara Imam Ahmad bin Hanbal kana sheku ahlu sunna shi Imam Ahmad dan Hanbali shine shehu ahlu sunna wal jama'a wala hu bi ilmi al hadisi sa'in jamil a ilmin hadisi yana da wato daraja babba wala humil wara'i kuma ga gudun duniya wa taqwa da tsoron Allah ga riyara ga mujahida al'amarin sa fa ya girma mafa ma malami ne mai yawan tsinkaye mai amsa in ya roki Allah Ahmad bin Hanbali Allah yana amsan addu'ansa kuma in yayi wa musulmai addu'a Allah yana amsa kuma ana wayan sawa ila mazhabihi min nisbatil jasim ila Allah ta'ala huwa bari'un wannan wanda suke bangaren suna nasauta masa mujassima irin su ibnu taymiya da ire-iren su to wani abin da suke nasauta suna ci a gunsa ne Allah ya kubutar da shi ba gurin sa bane wannan kurin kire-kiren sa ne baya tare da irin wayannan bayan Allah shi Ahmad bin Hanbali babban mutum ne shine Ahmad bin Hanbali yana da dabi'a guda uku na daya malami ne baya cin abinci sai halal kuma halal din nan har ila yau iyalansa ma bai yarda su ci abinci ba sai halal kuma baya neman abu dan kansa a ci abu kaza dan kansa ne ya baya yi sai kuma rigingimin da ya faru a kan qur'ani wanda ko ji cewa an ce masa qur'ani zance ne na Allah ko halitta ne ya tafi akan zance ne na Allah dukkanin irin wahalan da ya da abubuwan da ya faru to gaba ɗaya wannan ya faru ne da yi akan cewa qur'ani zance ne na Allah wata ran mun samu labari yana alwala a bakin kogin tikiriti shine duje lata sai wani mutum ya zo kusa da shi ya zauna ya ce bari in yi koyi da wannan babban malamin yadda yake alwala ne ya alwala tare da shi to yana alwala yana duba malamin Ahmadu bin Hanbali yana yi hima yana yi to kuma bai ankara ba kudin sai ya fada kogi kenan kwanan sai ya kare ya mutu kwanan sai kare mutu to yana mafarki abin ya gaje mai Allah ya ma ya ce a dalilin na koyi da da dan hambali ni dan aljanna ne tunda na zauna da niyyar na yi koyi kusa da shi a dalilin wannan Allah ya mai da ni dan aljanna abin da wannan malamin ya faɗa kenan dan Ahmad dan hambali gurin zaman sa ya zauna ne a birnin Bagadaga dan a takaice ne muke kawo muku maganganun saboda yana da yawa eh kuma bayan ya zauna a birnin Bagadaga almajiransa suna da yawa ba za ka ce wane da wane da wane da wane ba babu wata rana ya je gidan ɗansa ya tadda gurasa mai ɗini sai ce kai ya ce yaro ina ka samu wannan gurasa ya ce a ai gurasa na ne na siya kasuwa ce wannan gurasa mai ɗini kake ci wannan yadda ka san kamar mutum ya zo zai ga kura ko na abu zai janye da baya da baya da haka ya bar gidan to yi ne da ya bar gidan ya ce gurasa ka je ka siya kasuwa za ka ci a kasuwa ka sai gurasa sai ne da ya fito su suka rasa yadda za su yi da gurasan su ba su ci ba su ba su ba da gurasan ba aka yi cako cako sai da gurasan ya yi sadi ya fara doyi sai dan ya dauka ya je je da gurasan a kogin duje leta to yi ne wata ran da ya zai ce ina gurasan nan naku na nan wanda na gani ina yake ya ce ai baba da na ga ka gaya min haka ya ce ai ɗauka ne na je ni jefa yi a kogi a ina a kogin duje na sai ya ce to na rantsa da billahi lazi daga yau ba zan je- ba zan ƙara cin cibin kogin duje da ta ba ba zan ci ba kuma ka san ya fi imamun shafi'i kwanaki shafi'in ne malaminsa amma ya fi shafi'in girma a kwanaki da Allah ya ba shi cewa yana da shekarun da ya fi shafi'i sai mutane suka ce masa bawan Allah Allah gata malam kaman kai yanzu ka je ka dauki karatu abun yaro dan shekara ashirin da biyar ga Allah ma daraja ya ce a yaran nan dole ne yasa zan yi karatu a gunsa ai saboda mu hadisin muka haddace sanin hikimomin hadisin kuma shi Allah ya bai shi Allah ya bai shi ma nan za mu tsaya da nasa magana kuma sai mu yi gaba ya ce sanin hikimomin hadisin Allah shi ya bai wa ai shi a madabin hanbali ya haddace hadisi dubu talatin to wata rana ya game da imamin shafi'in sai zai gaisa ka san sai imamin shafi ya gaya musu ya ce masa amma zabar ka kai ne kake jawo wanda ya bar sallah ɗaya da gangan a mazabar ka ya zama kafiri in ji imamu shafi ya tambaye shi ya ce i ne hujjar kai ce hadisan annabi mana hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya faɗa a cikin hadisi ya ce duk wanda ya bar sallah ɗaya da gangan ya zama kafiri sai imamu shafi ya tambaye ya ce yo hadisan annabi da annabi ya ce duk wanda ya bar sallah ɗaya da gangan ya zama kafiri da shi kai riko ya ce i da shi ne riko sai imamu shafi ya ce to shi kenan mun ji duk wanda ya bar sallah ɗaya da ganga a mutanenka ya zama kafiri ya ce shi kenan in zai dawo in zai musulunta ya zai yi shafin ya tambaye ce tunda ka ce kafiri ne mutumin da ya bar sallah ɗaya da gangan a zahirin hadisin dama haka ya nuna man saraka sallatin wahida da muta amidan fa huwa kafirin kafirin ya ce to mun ji zahirin hadisin haka ne amma tambayar da muke ma in zai dawo in zai dawo musulunci a zai yi tun da kafiri ne ya yi shiru sai ce sallah zai yi ce to in zai dawo musulunci ya zai yi zama musulunci tun da ka ce kafiri ne in zai dawo musulunci ya zai yi ya ce in zai dawo sallah zai yi ce a to zai zai yi sallah mai matsayin sallan kafiri tun da ka ce kafiri ne kafiri ya yi sallah sai ya yi shiru aka ruba hira da yadda zai yi in dai zai dawo ya ce zai sallah ya ce ka ce kafiri ne mai matsayin sallan kafiri kuma zai dawo sai da kai yana kallon imamun shafi ya ce ba haka za ka yi wani hadisin mun riga ga ganin sa ko da kana da yawan shekaru ya ce ba haka za a yi ba wannan hadisin da kake gani mu ne muka masa tawili muka nema masa mafita kai kuma zahirin sa ka dauka to ka ji da ai ka daukan ka ce kafiri ne kai sauri ka bude yi to wanda zai dawo ka ce zai sallah kuma ka yadda mutumin nan kafiri ne me matsayin sallan kafiri yake tun da ka mai da shi kafiri ba ai magana aka yi zai musulunta shi ba da mai ce ce ashhadu an la ilaha illallah wai kullun da yarda da zai ce ce ai sallah zai yi ce to sallah zai yi ka ce kafiri me matsayin sallan kafiri zan mu ya ji ya dauro wallahi ya ce lamarin sai dai gare ka yace tana hadisin ba haka muke aiki da shi duk mutumin da yake musulmi ne ya bar sallah ɗaya da gangan hadisin ba fassara yake nufi ba ko ba tafiya ake akan zahirinsa ba tawili ake masa shi wanda ya bar sallah ɗaya da gangan ba ce ake masa kabari ba sai a duba a ga ta yaya ya bar sallah ya bar sallah ne da jayayya ya san wajibi ne ya yi jayayya da ita da niyyar walakantawa ya ce da sai mu ce kafiri amma ba ya bar sallah ne da jayayya da niyyar walakanta ba in ya bari sai mu ce masa to kai sai mu saurara masa zuwa azhar zuwa la'asar zuwa magarba zuwa isha in bai sallah lokaci biyar ba to nan gaba sai mu bar shi mu nema hanyar tubar da shi a tubar da shi bai koma ya ba Allah a tubar da shi ya koma ya ba Allah muka je kwana biyu da wannan kwana na ɗaya bai tuba ba to sai mu kashe shi idan ya tuba kuma sai mu kyale shi ba mun kashe shi ya ce bakin kan fa kafirci za mu masa fa matsayinsa ɗaya da wanda aka yi wa haddi wanda ya laifin haddi aka kashe shi ya yi zina aka kai yayi ya yi kisan kai aka yayi to kisan na haddi za mu masa an ce kisan haddi wa'annan laifuffuka yanda wa'annan suka yi laifuffuka aka yi su ko mutum ya yi zina aka yi ko mutum ya yi wato kisan kai aka kai yayi to kisar ba na kafirci bane na wannan haddin za a bi da shi za a bi da shi wannan layin na haddi idan an bi wannan layi da yi mun kashe shi to nan gaba sai abin ne a makabartan musulmai yadda za a yi masa a yi masa wanka a yi masa sallah yadda za a yi wa kowa a yi masa abin ne a matsayin makar a makabartan musulmai kuma a yi wa kabarinsa tozo al'amarinsa a bar wa Allah ya ce wannan shi ne tawilin wannan hadisin da kaji to irin wa'annan ne ya samu da bana hambali ya bar abin da yake ya komo ya bi bayan shafi shi yasa aka ce yanzu ka bi yaro ka da ji hadisi dubu talatin ya ce a ya fi mu sanin ma'anan hadisin mu hadda muka yi sanin ma'anan hadisin sai shafi'in ina fata kun fahimta yawwa to amma da bin hanbalin sai mu dawo yanzu me yake cewa mm, قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى إن قضى نفسه يعني نفس حمدا قال yawwa ana Ahmad ibn Hanbal yace annahu qala Abdullah dan Abbas yace ana qulu bi hadisi ni ma zan yi magana da magana Abdullah dan Abbas bi ainihi ra'ahu ra'ahu da idanunsa yaga Allah yaga Allah hadayin ka dai nan zahu yani nan su Ahmad Ahmad yana cewa ya gani ya gani har numfashi ya zo ba mutu ake nufi ba yanzu kana magana ya gani ya gani ya gani ya gani ya gani ya gani to numfashi zo za ka tsaya to sai da numfashinsu ya zo ya tsaya shine ma'anan hata in kaɗa nan su hudu wanda bai sai da zai ce har ya mutu a'a ba cewa za ka yi har ya mutu yana kan wannan da'awa ba ko kuma ya faɗa har ya mutu yana faɗa ra'ahu ra'ahu ra'ahu har numfashi da ya tsaya sai ya tsaya shi ne ma'ana to me yasa numfashin da ya tsaya ya tsaya karfafawan ya ganin duk wannan ra'ahu ra'ahu na baya ta aƙidi ne na tabbacin ya gani kaji dalili yani nafsu ahmadu mm.
وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه Kuma wancan da Ahmad dan Hanbalin yace yayi magana da magana da Allah dan Abbasu to yi magana da Allah dan Abbasu da yace ya ga nan da idanunsa ai bai tsaya iya nan ba hidin ya ce ya gani da zuciyarsa ya gani da zuciyarsa sau biyu wani yayin ya ce na'am ya ce ya gani da idanunsa to amma ya ce hi a maganganun Abdullahi dan Abbas ya dau daya na ya ganin da idanun kansa bai dau wa'incan din ba to yi kenan shi kuma tsarin magana yadda yake yaya mutum zai magana in za a ɗau wani maganansa me dalilin da za a jefar da wasu maganan nasa ai mutum haka yake yi duk mutumin duniya zai magana ɗaya a ɗauka to sauran ma a ɗauka ko idan za a zaɓi wani maganan ka ɗauka a bar wasu maganan to tun da an samu maganan da ba za a ɗauka ba a gunka me matsayinka kaga wannan ma wata rigima fa ce fa sabuwa wanda ba ku santa ba yawwa to amma shi ma mai ɗaukan maganan yanzu ya bar wancan ma maganan yanzu ma wani yake ɗauka ya yake cewa na yanzu نعم قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه Domin Ahmad bin Hanbali yadda ya ce can har ya ce ra'awu ra'awu har ya tsaya ko yanzu kuma ya bar wancan ra'ayin ya yi hiru zai je kai Ahmad bin Hanbali ya ce ra'awu bai galibi ya ga Allah da idanun zuciyarsa da bai yanzu yanzu nan fa yi magana daya yanzu yanzu nan kuma ya canja ya gani ya gani da idanun kansa kuma yanzu an ce ya gani ya gani da idanun zuciyarsa ya mata dan hambali abin da ya faɗa ya bar wancan magana ya dawo wannan magana shi ma kamar yadda Abdullahi dan Abbasun shi ma bai tsaya a magana guda ɗaya ba
وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار wanda bana sai a mata dan hambalin ya ji tsoro kurin tsoro ta yi ka san dalilin tsoron in dai da ba kan ya ganin annabi ya ga Allah da idanun kansa ba nan ya faɗa ba duk duniya wanda ya bi wannan dawar in alkhairi ne shi ne ma ba alkhairi bane da ya ka ta'allaka sai ce a ya tsorata kar mutanen duniya duk su zo su bihi akan abin da mai yiwa ba tabbas ya ce to ya gani da idanun zuciyarsa ya faɗi wancan ya faɗi wannan shi ma dabara yayi in ya gani da idanun kan nasa to yana ciki in bai gani ba da idanun zuciyar ya gani yanzu yana ciki shi kuma abu biyu duka jin baka nan na nan kudin dai za a kama kamar da yayi da ya kama ya gaba zai kai labari ba yanzu ya tafki nan ya tafki nan ya je in ya gani da idanun zuciyarsa yana ciki in ya gani da idanun kansa yana ciki yanzu ya ce ya gani da idanun zuciyarsa ya ce kuma ya gani da idanun kansa duk biyan kai kadai imanin to imanin din an fada duhu ne eh ai magana guda ɗaya ce magana ba zai duk inda gaji an ce magana ta gaskiya kwaya ɗaya ce guda ɗaya ce to saboda haka tsorata ya yi da ya faɗi wancan yanzu ya dawo kan wannan bayanin ya tsorata yi ne aka ce jaban tsorata ya to Allah kuma yi ne masani alal qawli bi ru'yati al-abtar da ganin da idanun ke duniya duniya
wa qala sa'id ibn jubair sai da dan jubairu arekun shi wato malam zuwa mada bin hanbalin ne amma ya dan dara fi shi yana gaba da zuhira da dan jubairu tabi'i ne babba ya dara su Ahmad bin Hanbalin
la aqulu ra'ahu wa la lam yarahu kai zo ka gaya mana sai ka ce annabi ya ga Allah da idanun zuciyarsa kai ga yace ni ba zan ce ya gani ba ni ba zan ce bai gani ba to kai shiru bana wannan lamari ya kai yanzu Abu Hurairah ya ce da am Abdullahi da Abu ma da aka raba shi aka raba shi ya ce na'am shi ma mai dan hanbalin ya ce ya gani ya ce da gani kai ne za ka faɗa ce ni ba zan ce ya gani ba ni ba zan ce bai gani kar ya ce ya gani ko bai ganin ba kar ya ce bai ganin ba ko ya gani ni ba zan ce ya gani ba ni ba zan ce bai gani ba to amma ni a nawa amsar me za ka ba zai ce Allahu a'lamu bane shi eh eh a ba za su bane ba yana faɗin wannan kam a tarko zai shiga wallahi in ka ce ya ganin masifa za a jefa ka in ka ce bai ganin ba ma nan ka fada masifa ka fi fada masifa in ka ce Allahu a alamu kuma za a ce tsoro ka yi ai sai a ce mun san Allah ne Allah shi ne masanin mun sani amma ka yi magana za a ce magana za a shi Allahu a alamun ne ba da man faɗa nan ko ka faɗa ba za ka tsira ba ko ka faɗa ba za ka tsira ba sai a koma kakala ma tambayoyin da za ka yi za uku yanzu nan za a ɗauke ma kan kan kai wasan kace Allahu alam za ce za mu tambaye kai kafiri ne ko musulmi ne to ga kan kace Allahu alam wannan ko wani za a bude ma kai kafiri ne ko musulmi ne za a ce da kai da ka ce Allahu alam sai a ce sai ka faɗi wannan sai ka faɗa da kanka sai ma tambaye da baka taɓa sanin idansa ba in ka ce kai musulmi ne to in ka ce Allahu a'lamu ya ce tambayin ka muke kai kafiri ne ko kai musulmi ne ka faɗa kana kallo za ka ce kai musulmi ne anan ba za ka ce sai dai in ka ce kai musulmi ne ka ce insha Allah amma Allahu a'lamu sai su toge shi su cire daga baya za a ce ba nan gurin sa bane ya ga gunda ake neman ka da shi sai a ce yanzu kai kai da an kai ka laifi gurin alkali kai laifi ka ce mana Allahu a'lamu alkali yana tuhuman ka ka ce Allahu a'lamu munafiki za a ce munafiki fita da shi ai da Allahu alama ko ina za a fada da ko ya huta yi sai kai zina ce kai kai ka ce Allahu alamu to kaga za ka fara za ka kawo mutane kofa na mutane za su buya kenan sai a ce za ka nema mutane matattaran munafikai su buya ko ka fito da wannan magana wane kai kisan kai in ka ce Allahu alamu nan gaba sai a fara Allahu alamu to haka fara haka za a gane mai laifin ne to yi yasa ana kallo aka Allahu alaman da mu ma muka sanin da ba za a faɗan ba su ma wannan ce ta sa su ba za su faɗa ba zahiri yake bi shine da yaga babu gurbin cewa Allahu alamin sai ce to ni ba zan ce ya gani ba ni ba ba zan ce bai gani ba kenan nan ga wata addu'a Allah ya raba ka da masu zuwa tambayar
وقد اختلف في تعويل الآية عن ابن عباس وإكرم والحسن وابن مسعود رضي الله عنهم sannan malamai suka ce sun yi sabani ma yi wannan tawilin ayan ma ma ga zalhu adam mara idan ma shi tawilin ma ba ɗaya ne malamai sun yi sabani an samu sabanin ga Abdullahi dan Abbasu da kuma ya karamata din da Hassan da Abdullahi dan Mas'udu a tawilin ma an yi sabani ba ma fassara ba a tawilin ma
فوكي عن ابن عباس وإكرم رضي الله عنهما رآه بقلبه
fawuji an samu hikaya da Abdullahi da Abbas da Ikramatu amma abinda maza a gaya mana ai ba sai an ce da Ikramatu ba nan kun Abdullahi da Abbas za a ce an faɗa a gunsa akwai motan magana wai maganan wancan ake so a dan gyara anan an samu hikaya daga Abdullahi dan Abbas an ce daga Abdullahi da Abbas maganan baya ne ai to Ikramatu nan ne almajiransa ne fa Ikramatu Maula ibn Abbas shi Ikramatu almajiran Abdullahi da Abbas ne kuna ai magana da malamin amma an samu hikaya da Abdullahi da Abbas da Ikra hi Ikra mutum ba wata magana nasa ba kuwa sai na malamin so kyale ya gefe a dawo kan magana Abdullahi da Abbas in kuma za a dawo maganarsa ta baya yanzu ma ita ce ina zaune da ni da ku kuma muna magana aka ja wannan magana an faɗa malam abba ya faɗa ko malam wani ma ya faɗa ta yi dama magana ta wani hiyaji sai ne hi karamatu an